إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد والسلام عليكم ورحمة الله شيء بدأ دروس من أقيدة من أكلاتو شكل العقيدة الطحاوية تاء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي الحنفي الله تعالى جدا شكرهما zama da ya gabata mala ya mana bayani akan hakikanin alkur'ani shawar magana ne na ubangiji ƙaula sannan kuma ya saukar da shi ga annabinsa sallallahu alaihi wasallama wahya an gane kuwa ta hanyar mala'ika jibril wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbik litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin wannan kenan sana alkur'ani kamar yadda muka sha faɗa littafi ne mai albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ko sannan wa hadha dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun sana alkur'ani littafi ne da riko da shi zai sa mutum ba zai tabe ba a nan duniya sannan ba zai zama marashin arziki ba a ranar lahira sannan duk wanda ya riko da alkur'ani la yadhillu wa la yashqa sannan alkur'ani wato igiya ce ta ubangiji mai karfi wanda duk wanda ya riko da ita za ta kai shi gagaci don haka yana da kyau al'umma gaba ɗayanta ta zo ta yi riko da alkur'ani domin ta samu nasara a rayuwarta sannan mala ya mana bayan ciwon duk wanda ya rai ciwon alkur'ani magana ne ta mutum to ya kafirta saboda lokacin da alwalid ibn al-mughira ya ce in haza illa qaulul bashar sai Allah ya ce sa uslihi saqa faɗin cewa wannan magana ce ta muhammad ko wani ne da ya koyar da shi ya koyar da annabi muhammad a inda suke rayawa kenan ko suke cewa in haza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun suna da wannan rayawar cewar annabin ne ya kirkire shi amma da ya samu wasu sun taya shi shi yasa Allah ya kalubalance su cewar to in har annabi ne ya kirkire shi kuma wani ya taya shi to ku ku zo kuma mu ku haɗu mana sai ku kawo bi ashri suwar bi suratin ko ku kawo asurori goma ko kuma sura an gane da ƙarshe dai Allah ya ce la in ijtama'atil insu wal jin ala ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira wannan kenan yau za mu tashi a gabar da mala yake cewa wa ru'ya haqqul li ahli al janna kallon ubangiji tabbas ne ga yan aljanna wannan shine akida na ahlus sunna wal jamaa malam yana kawo maka wannan kamar yadda na faɗa muku gaɓoɓi da yawa mun yi su a littattafan tauhidi da amma ana maimaita su ko za ku ji dil littattafan suna kawo su saboda akwai waɗanda suke inkari yanzu akwai wanda wannan kallo da aka ce za ga ubangiji a aljanna sai ya inkari sai ce ta yaya na ruwanka da ta yaya kawai za a gan shi an gane ko shi yasa mala ya ce wa ru'ya hakul li aljanna bi ghairi ihatatin wala kaifiya ba tare da ka iya sanin ihata ya abun zai kasance afwan ka kewaye abun da iliminka ko kuma ka san kaifiyar ba iyakaci me a gabanka tasdiq at-taslim wa tasdiq an gane amma ihata wala yuhituna bihi ilma an gane ko ba a iya kewaye Allah da ilimi sanan ba iya sanin kaifa tunda ba wanda ya je aljanna amma dai mun yi imani da haka kama na taka bihi kitab rabbina kamar yadda littafin ubangijin mai mana furici da shi cewar wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira ranar alkiyama koma a filin alkiyama za ku ga wasu fuskoki cikin haske za su yi kallon ubangijinsu nan wani sai ya fassara maka ila rabbiha nadira din aya na nufin me ni'ami rabbiha ne wai ni'imomin ubangiji sai ka ce Allah ce ila rabbiha kawai ila rabbiha zancen tawili ka juyar da karkatar da fassarar wannan bai taso ba sana akwai farin Allah ta'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada annabi sallallahu alaihi ya fassara mana cewa az-ziyada din shine ganin ubangiji yan aljanna suna da alhusna wanda suka kyautata suna da alhusna ita ce mai aljanna ita ce alhusna wa ziyada da ƙari wannan ƙari shine mai kallon fiskata wato ainihin ubangiji kallon wato ainihin ubangiji a aljanna sannan Allah ta'ala na faɗa cikin sautul mutaffifin kalla ina ma'a rabbihim yawma idin la mahdubun Allah ya ce a wanai ne na alkiyama akwai waɗanda za a wato katange su malaman tafsiri da yawan su suka ce an ru'ya ai za a katange waɗannan daga kallon wato ainihin ubangiji shi yasa imamu malik da wato ainihin aka tambaye shi dangane da wannan ayar yake cewa lokacin da Allah ta'ala ya katange masu adawa da shi ba za su kalle shi ba to ya yaye wato hijabi tsakanin shi da waliyansa kuma sun kalle shi shi yasa imam shafi yake cewa wannan ayar dalili ne cewa waliyai na Allah za su gan shi ranar alkiyama wannan dai ita ce aqida ta al-sunna wal jama'a cewar ranar alkiyama idan yan aljanna sun shiga aljanna annabi sassan lokacin da sabai suka tambaye shi za mu ga ubangijinmu annabi ya ce tabbas yanda kuke ganin wata dararen da yake da haske daren sha uku sha hudu sha biyar haka yanda kuke ganin rana lokacin da ta fito babu gajimare da yake tare ta annabi sassan ya ce za ku gan shi iyanan kuma da idanuwanku an gane ganin annabin tsohuwa an ji bahaushe cil da cil kenan wannan kuma yana daga cikin ni'ima da Allah yake wa 'yan aljanna da annabi sassan ya ce ita ce ni'imar da ta fi soyuwa a wajensu ganin ubangiji ubangiji ta alaka yi mana wannan baiwa wa tafsiruhu ala ma arada Allah ta'ala wa alima bayaninsa tafsirin shi a bisa yadda Allah ya so kuma ya sani ba tare da mun kutsa cikin ta wato an jirkitar da ma'ana ko kuma fassara shi wata iriyar fassarar da dalili na alkur'ani ko sunna wato ainihin bai gangaro ba iya abin da yake kanmu shine mai al'iman wa taslim wa tasdiq وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ما لا yace haka duk abin da ya gangaro cikin wannan cewar yan aljanna za su ga ubangijinsu daga annabi sallallahu to haka yake kamar yadda annabin ya faɗa ba tare da ka kayo wata fassara ta daban ba an gane da annabi sallallahu alaihi za ku ga ubangijinku to bai ce za ku ga ni'imomin ubangijinku ba an gane cewa ce me za ku ga ubangijinku shikenan amma ka juyar da ma'anar la ba haka ba ne wa ma'anahu alama ara sannan ma'anarsa abinda annabi yadda annabin ke nufi la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina kunji mala yace ba za mu shiga cikin haka muna masu tawili jirkitarwa da ra'ayoyinmu ba ba za mu yi haka ba wala mutawahhimina bi ahwa'ina sannan ba za mu shiga cikin waɗannan nasoshi muna wahamin su da son zukatanmu ba فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم don ba wanda ya kubuta cikin addinin shi sai wanda ya sallama wato ainihin ga duk abin da ya zo ga Allah ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashtaba alaihi ila alim sannan ya mai da ilimin abin da ya wato ainihin rikice masa bai gane shi ba ya mai da shi zuwa ga zuwa ga masaninsa zuwa ga Allah ga manzon Allah kenan at-taslim ne naka miƙa wuya sallamawa imani gaskatawa an gane har azabar kabari dinnan da muke ta faɗa akwai masu inkarinta sai su ce ta yana ka sa mutum a ɗan wannan ramin ka ce ana mar azaba an buɗe mar kofa daga wuta ana ta kala sai ka ce allah da ya tsare ka amma ai ana yi an gane kuwa mutum ya yi imani iyakacin ka abu da yawa ka yi mi annabi ta madina da ya je wucewa bai ga kaburbura biyu ba ya ce mai inna huma la yu'azzaban ya ce wannan kaburbura guda biyu azaba ake narka musu ya karyo tamkar da biyu ya daddasa ya ce la'alla a sassauta musu azaba matukar wannan bai bushe ba kina akwai abubuwan da iyakaci mai za ka yi sallama mi kauya an gane musamman abubuwa da suka gangaro daga allah daga manzon allah sallam waɗanda mi ilimin ka bai je gare su ba wala tasbutu qadamul islami illa ala zahri taslim wal istislam mala yace wato kafar musulunci ko kafafuwan musulunci ba su tabbatuwa sai dai a bisa mai doron sallamawa da mai kauya yana hakikanin mutu yana so musuluncin sai tabbata to ya zama mai mai kauya da kuma da kuma sallamawa ba kullun kai dan musu bane da jayayya ganewa kai kullun dan bin diddigi ne cewar an ce Allah yana da hannaye to sai ka fara to kaza to kaza to kaza yana da shi sallama mai kauya amma kai ma kuma kar ka bi wannan mai jaye duk wanda ka ga ba neman sani ya zo ba to ba ruwan ka da shi an gane duk mai kutsa kutsan nan da son sai ya ga kwakwaf sai ka zada babu wannan a musulun shi famar rama ilma ma huzir anhu ilmu to kun ji malam nan zai gargadi duk wanda ya biɗi ya nemi ilimin abin da aka mi gargade shi sanin shi ma'ana ilimi akwai wanda Allah ya ce mi وراسخون fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun inda rabbina akwai rasikhai ma wanda suke masu zurfin ilimi akwai ilimin da Allah ya katange su daga gare shi amma me suke cewa amanna bihi mun gaskata kullun min inda rabbina kinan kai ma akwai ilimin da Allah ya katange ka baka je zuwa gare shi abin da ya kamata ka je shine amanna bihi kullun min inda rabbina walam yaqna bit taslim fahmu duk wanda fahimtarsa ba ta nutsu da sallama ta hanyar sallama ba ko hajabahu maramuhu an khalisut tauhid to maramuhu abin da yake nema din ko hajabahu zai katange shi an khalisut tauhid daga tsantsar wato tauhidi wa safil ma'rifa da tacaccen sani wa sahihil iman da ingantaccen imani fa yatazabu zabu bainal kufri wal iman sai kaga mutum na kai kawo tsakanin kafirci da imani duk wanda ya iya sallama ya miƙa wuya ga siffofi na ubangiji sai ka kalle shi ne shi ba mumini cikakke ba shi kuma ba kafiri tsantsa ba an gane kuwa to duk siffofin Allah ya kore wa Allah an ce Allah ya ce yana da fiska ya kore ya ce ba haka ake nufi ba wai baka wajen rabbika ya ce ba haka bane an ce Allah ya ce mi bale za mu mabsuta tani ya ce bal quwwatuhu ake nufi kaga kenan duk siffofin Allah yana ta ture su yana ta kore su daga ƙarshe kaga muzabbab la ilaha ula wa la ilaha ula wat tasdiq wat takdhib mala yace sai yana kai kawo shi tsakanin gaskata da kuma mai karyata wal ikrar wal inkar a daidai lokaci ka same shi tsakanin tabbatarwa da da, da korewa muwaswasan ka ganshi cikin waswasi ta ihar rudadde shakan cikin shakku za'igan karkatacce la mu'minan musaddiqan baka same shi mumini cikakke mai gaskata ba wala jahilan mukazziban shi kuma ba mai jayayya mai karyatawa ba kenan dai mi bai tabbata akan tafarki na daidai ba jama'a duk sufar da Allah ya tabbatar wa kansa abin da yake kan mu shine mi gaskata amma walla in ka je ka yanzu akwai babin tauhidi in ka je ka bude shi a wani waje sai sun yi watsa watsa da kai an gane kuwa haske ina me yasa molan kansu ne in ka faɗi siffar ubangiji sai suna siffanta shi da halittun shi kawai kaji da za a fara samun matsala in kuma ka samu wanda shi kuma oga kwata-kwata ne sai na korewa gaba ɗaya kenan ka ga mutum ya zama cikin rudu wancan ya kore wannan ya kamanta kuma dubata ne yawa korewa kuskure ne kamanta Allah da halittunsa shi ma menene kuskure wala sihul imanu bir ru'ya to sai mala ya dawo ya ce imani da ganin Allah din nan ko baya inganta li ahli daris salam wato ga yan aljanna haka ne ko? mun wuce nan ba lilla kana baya mun wuce nan masu wasa wala sihul imanu bi ru'ya li ahli dar as-salam liman i'tabara minhum bi wahmin wato kallon Allah a aljanna baya inganta ga ‘yan aljanna ko ga wanda liman i'tabara ga wanda ya ɗauke ta minhum wato ga wanda ya wato ainihin i'tibarin ta ya dauke ta a matsayin wahamin wani wahami ma'ana yake kamanta kallon shawar ai ga yanda kallon zai kasance ko wani abu nan ma da yake cewa shi a wajensa mai irin wannan wahamin yana sokewa kallo ne nan an aljanna cewa ba su game ubangiji ba saboda zai yi wahamin shi ya siffanta shi da ko dai ni'ima ta ubangiji ko wani abu daban auta awwalaha bi fahmi ko kuma ya tawilinta da wata fahimtar da magabata ba haka suka mai fassara ta ba ya fassara ta da wata fahimtar da ba haka magabata suka fassara ta ba kamar yana ce muku akwai masu fassara cewar ila rabbi haɗin ana nufin ne ba Allah ba ana nufin ni'imomin sa an gane wanda kuskure ne mala yace id kana ta'wilur ru'ya wa ta'wil kulli ma'nan yudafu ila rububiyya bi tarki ta'wil wa luzum at-taslim mala yace saboda fassara wato kallo da 'yan aljanna za su yi wa ubangiji ko da kuma fassara ma duk abin da aka jingina shi ga ubangijin taka to haƙiƙaninsa shine mutum ya bar jirkitarwa shine bitar ta'wil din malamai suka ce at-tahrif shine mutum ya bar jirkitar da ma'anarsa wa luzumi taslim ya lazamci mi sallama amma inda za ka jirkitar da haƙiƙanin ma'anarsa kuma baka sallama wato kaga ba a samu mi ba ba a samu imani ba wa alaihi dinul muslimin sannan sallamawa din nan ko da nesantar jirkitar da ma'ana shine abin da addinin musulmai yake mai yake kai ko kun san sabai na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba su labari ya kuma karanta musu alkur'ani da ke kunshe da sifofi na ubangiji kuma ya musu bayani kun san ba su jirkitar da ma'ana ko sun nemi cewar ya abin yake ba ba su ce kaifiya koya ba kawai me suka yi imani gaskata ko ƙara wato daga wani sahabiya ce ta yara mu ga ubangiji la kawai an ci Allah na biya ce za ku ga ubangijin ko a aljanna fatan su Allah ya kai su ina aljanna shi kenan amma daga ba aka samu wasu batattu suka zo suka ringa jirkitar da abubuwa wa man lam yatawaqqa an-nafya wa tashbih ma da yace duk wanda bai kiyaye korewa ba ko kamanta Allah da wani ba zalla to zai zame wala mai yusibi tanzi kuma ba zai dace da me da tsarkake ubangijin da yake so ba domin duk masu korewa ko wato ma ko kamanta me suke so su tsarkake ubangiji a fahimtar su amma fa don wani in ka ce masa to Allah yana da me misali Allah yana da kafa da ranar alkiyama aljanna a wuta Allah zai ce halim talati wata kol halmin mazid ko disi ingantacce mun yi sai Allah ya sanya tafin kafan shi sai ta ce kat ko wani zai kore kore ma zai gaba wani kuma mai zai ma kamanta dubatattu ne ya ka ci kai kai imani ka gaskata amma ka ji aqidar laisa ka misli shay wa huwa samiul basir Allah bai da mai kama babu wanda yake kama da shi na aka mu iya abin da yake gaban mu shine gaskatawa na abin da ya shafi siffofi na ubangiji cikin abin da ake rawaitowa akwai wani sabon khatibi ne mai kutuba ya hamun bari farko sai bude babin sifat yake yi mutane sifat sifat to duk ashe fallahin ne a gaban shi kamar yadda laraba suke faɗa ma'ana duk mutanen karkara ne a gaban shi da ƙashe dai basu bashi a gama kuɗi ba da suka sako da shi a kan wambai akwai abin da sai kawo mutane shimfiɗa na karatu kun gane sai sun san akwai sun san ƙur'ani ta kuma sun san sunna sai a zo su san tauhidi kayantar da su abin da ya shafi sifat فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية ما لا يشمي سبودا وبنجمو wanda ya buwa ɗaukaka wato siffantacce ne ya siffantu da siffofi na mai kadai taka don haka duk wata sifa da kaji an ya siffanta kansa da shi ko annabi ya siffanta to shi kadai yake tilo cikin wannan sifa din ko da wani ya siffantu da ita to ba irin tasa ba ce an gane kuwa yau yanda ka yadda cewa siffar ilimi bawan bawa yana siffanta da ita ubangiji kuma ya siffanta da ita amma ɗaya ne to haka kowace sifa ta ubangiji an gane kuwa amma ina ga iya sifofi din nan zatiya shine mutane suke karanta mi Allah amma sifa mi wacce take nan ba zatiya ba kenan ko mun ce asifofi iri biyu ne ko akwai zatiya akwai kuma mi kuma ta karatun ba kenan sifofi an ce zatiya shine kamar aliyat ko alqadam alwajh waɗannan sifofi ne mai zatiya ɓangare da yake shi su sauran sifofi kama al'ilm al-kudura kowa yadda cewar in ka siffanta Allah da in an siffanta Allah da ilimi ko da kudura ko da mumun siffanta da ita kowa yadda cewar ba mi bane ba irin namu to me yasa sai a sifa zatiya ne sai mutu ya kamanta ubangijinsa da ta halittu shi ma bai kamata ba kenan yadda can ka tsarkake shi anan ma haka ya kamata ka tsarkake shi man'utun bi nu'util fardaniya sannan Allah ya sufanto shine man'ut din shi ma ma'anarsa mawsuf kenan ko masu yin nahwu ai ko ina da man'ut ko man'ut sifantacce ne bi nu'util fardaniya da sifofi na kadaitaka walaysa fi ma'anahu ahadun min albariya babu wanda cikin ma'anonin sifofin shi yake shiga daga cikin halittun shi wa ta'ala anil hududi wal ghayat sannan Allah ya daukaka daga barin mi al hudud iyakoki wal ghayat da guraren tikewa wal arkan da rukunai wal a'adha da gabbai wal adawat da tsanoni da suke kaiwa zuwa ga wani abu la tahwihi jihati sit wato kusurwoyi guda shida ba su me daukan sa kasairil mubtada'at kaman sauran me ababan da suke kirkiraru nan mala yana so ya kore ma cewar dukkan halittu suna da me alhudud ko gayat ko arkan ko a'adha ko adawat duk wani abu da yake halitta an gane sannan yana kasancewa ne ɗayan jihohi guda na guda shida ɗin nan amma ban da ubangiji ta'ala so da ya kasance mi a saman sammai ɗinsa ne mun ce an ce sama yana saman sammai ne an gane kuwa domin aljannar firdaus ba ita ce a sama ba tana ƙarƙashin ina ne al'arshi shi kuma allah yana saman ina ne al'arshi an gane kuwa yawo ina ga karatun ya fita ba tai wannan shine gabar da malai yau mana bayani gabar da zamu tashi ina so mu danyi dogon numfashi akan ta ita ce al-mi'raj al-isra wal mi'raj kenan ko insha Allah ta'ala zama na gaba sai mu bayani akan ta tare da dan mi cikakken bayani akan abin da ya shafi al-isra wal mi'raj ababun mi bita ba a babin ba mu yi shi ba ko mun yi karatun al-isra wal mi'raj amma za mu maimaita sau da yawan maimaita yana sami abin ya tabbatu a kwakwalwa insha Allah ta'ala sai mu tashi anan sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam